بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وعنتم ظالمون وإذا كذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعسينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله كالسة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا عبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya haɗa fiskokinmu a wannan wuri saboda maulidin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wanda babu taron da ya kai wannan taro daraja da alkhairi da albarka in ba irin taron ba in ba maulidin manzon Allah ba ba wani taro da ya kai irin wannan taro namu daraja na haka duk wanda yake wannan wuri kamar su Sheikh Usman mai ashafa da sauran manyan malamai da mukaddamai da limamai wanda suke wannan wuri da alarammomi da zakirai manya da yara maza da mata wanda muka taru a wannan farfajiya saboda Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanmu ina yi mana sallama ga baki ɗayanmu kowa a nan babban mutum ne saboda ya zo saboda annabi muhammadu ne duk ina mana sallama gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi maudu'in da aka bani zai yi magana a kai shine wato yadda sahabbai suke girmama annabi muhammadu yaya sahabbai suke girmama manzon allah sallallahu alaihi wasallama to wannan maudu'in yana da faɗi amma za mu iya ƙoƙari na mu takaita shi saboda akwai malamai da yawa wanda za su shayar da mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama na farko wato ya kamata musamman wane ne sahabi tukunna sannan musan meye girmamawa sannan musan wanda za a girmama din annabi muhammadu jama'a ba ku yi wa annabi salati manzo Allah ba ya ce idan aka kira sunana a gaban mutum bai mini salati ba to wannan in kana so ka samu wanda ya fi kowa rawa a duniya to ka samu amma ana kiran sunan manzon Allah duka kamar muna bacci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama don haka idan aka ce sahabi abin da ake nufi da shi shine wanda mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi zamani da shi kuma yana musulmi sai dai abin da zai hana shi ganin manzon Allah sai dai makanta kamar irin ladanin manzon Allah ibn ummi maktum da makamantansa amma duk wanda yake musulmi ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da duk abin da Allah ya ce imani da shi kuma ya ga manzon Allah da idanunsa ko da bai rawaci hadisi ba wannan sunansa sahabi balle fa idan ya rawaci hadisi sahabban kuma hawa-hawa ne akwai manya-manyan sahabbai akwai matsakaita akwai wanda darajansu bai kai na farkon ba tunda za ka ji wani idan ya taɓa sahabi manzo Allah babba shi ma sahabi ne amma ya kaji manzo Allah ya ce wallahi kuma hankali da sahabbai na a kula mini da sahabbai na ta da shi din ma sahabi ne don haka darajar sahabban hawa hawa ne akwai ashiratu na basharu na biljanna akwai wanda suka halarci badar akwai wanda suka je bayatul ridwan da dai sauran yadda malamai suka kakkasa wayannan sahabbai akwai wanda suka musulunta da farko akwai wanda aka zuwa da su a darul arkam akwai wanda a manzala ya ware su mutum goma nan wanda ya ba su aljanna kyauta sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sa annabi ya bamu to wayannan idan mutum ya cika wannan daraja ya cika wannan matsayi wato ya ga manzon Allah ya yi zamani da shi yana mai imani da shi to wannan sunansa sahabi amma idan mutum ya ga manzon Allah shi ba musulmi ba ne to wannan ba za a kira shi sahabi ba saboda su abu jali su utubatu su shaibatu su ukbatu ibn abi ma'idin su wayannan duk sun ga manzon Allah amma ba su yi imani da shi ba ba su yadda ma da annabcinsa ba ku kaga wayannan ba za a kira su sahabbai ba waɗannan kafirai sunansu to sahabi yana da wata irin daraja a wajen Allah Ubangiji, shi yasa ma Allah ya ba shi wannan suna. Don wanda ya ga manzon Allah shi ya kiran sahabi kamar yadda muka faɗa, wanda kuma ya yi zamani da manzon Allah, amma bai ga manzon Allah ba, ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah, duk abin da Allah ya ce imani da shi, ya yi imani da shi, amma bai ga annabi Muhammadu ba, to sunansa bai zama sahabi ba. malaman hadisi suna ba shi suna mukhaddaram kamar irin uwaisul qarani shi ya yi zamani da manzon Allah ya musulunta amma bai ga annabi Muhammadu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake so ya ga fiyayye daga cikin tabi'ai to ya ga uwaisul qarani to wanda ya ga wanda ya ga annabi Muhammadu ma fa yana da daraja shi ne yake ce masa tabi'i in kaga manzon Allah kai imani da shi sunanka sahabi in kaga wanda ya ga manzon Allah sunan ka tabi in kaga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sunan ka tabi'u tabi'ina to shi sahabin nan fa darajarsa komin kankantan sahabi darajarsa ya fi na waliyi komin girman waliyi don Allah wannan daraja bata kai ba a lokacin da wato inda sahabi yake cewa bismillahi ma'ana lokacin da darajar inda darajar sahabi take farawa to a nan darajar waliyi take karewa menene sahabi yake farawa da shi shi ne ganin manzon Allah kamar yadda muka faɗa ya ga manzon Allah ya yi zamani da shi to waliyi ya gama rika a walittaka ya ga annabi Muhammadu kuru-kuru da idanunsa to ran da waliyi ya ga manzon Allah da idanunsa kuru-kuru to wannan ya rufe kofa a walittaka ko baka yadda abin na faruwa ba akwai wanda ba su yadda abin na faruwa waya annabi ya koma ga Allah ya za ya ce an gan shi bayan manzon Allah kuma ya tabbatar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa marra'ani fil manami fasayrani fil yaqdha fa inna ash-shaytana la yatara'a bi a wata ruwaya yana cewa fa inna ash-shaytana la yatamathala bi yana cewa wanda ya mafarki da ni a cikin baccinsa da sannu zai ganni idonsa biyu ba a cikin bacci ba kuma wanda ya ganni a mafarki da gaske ni ya gani saboda shaidan baya kama da ni shaidan bai sai ya shiga ta ba don haka idan ka annai muhammadu a mafarki ko a wani irin yanayi ka gan shi to annabi muhammadun ka gani illa iyaka matsalan kai tana koma maka ne kai mutumin kirki ne amma kana da yan matsaloli ka gyara misali ka ga annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko a bakin fata ko kuma wata kama da bayan da muke ji a maulidi ana gaya mana kamanninsa ba ko ga manzon Allah da hannu ɗaya ko da kafa ɗaya ko yana da dai ta wata tawaya to duk da duk tawayar da ka gani ka ga manzon Allah tare da ita mafarkinka to kai ne kake da wannan tawayan kai kokari ka gyara mutum ya san kansa akwai wasu ɗabi'u da mutum yake aikatawa Allah baya so shine Allah yake so ka gyara Allah ya gyara mana amma ne Muhammadu in dai ka gani shi din ko yaya shi din ka gani sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu ga annabi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga sahabi wannan daraja ta sa ta kai inda ya fara inda darajar sa ta fara ɗaukaka a nan darajar wali ke karewa wannan a gurguje a takaice shine ake nufi da sahabi wanda ya ga manzon Allah ya yi zamani da shi kuma ya imani da shi ya imani da Allah ya imani da shi da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da wuta da aljanna da kuma kaddara ko ta yi daɗi ko bata yi ba to wannan shi ne ake kiransa sahabi kuma wannan sunan nasu ne su yake banta kamar yadda na faɗa ko da ba ga manzon Allah ba a zamanin sunanka daban ba za a kira ka sahabi ba haka wannan suna ne wanda yake bance su to yaya sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai idan aka ce girmamawa me yake nufi da girmamawa me yake nufi da girmamawa ai Allah dama ya umurce mu yana cewa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku girmama shi ku darajanta shi wannan umarni ne na Allah kowa ma ya girma annabi Muhammadu ya ga girmansa ya ga darajarsa balle fa sahabi su sahabbai koya mana suke yi daga cikin girma manzon Allah akwai soyayya a ciki duk mutumin da kake girmama shi to dole ya zama akwai soyayyarsa ta gaskiya a zuciyarka in ko babu ita to karyan soyayya ne soyayya ce irin ta 'yan siyasa ka hango gwamna ko dan majalisa ko sanata ko ciyaman yana zuwa ce ga shegin nan ga maki ga matsiyacin nan yana zuwa ɗan iska amma yana zuwa ce ranka ya daɗe ranka ya daɗe kaga wannan ai babu soyayya a ciki to annai muhammadu irin sa yadda ake masa a soyayya wato girmamawa ce ta gaskiya na haka ake samun soyayya ta gaskiya idan ka ji irin soyayyar da sahabbai suke gwada manzon Allah za ka sha mamaki bayan soyayya akwai kuma biyayya da koyi duk abin da annabi ya yi suna ƙoƙari su yi iya iyawansu matukar Allah bai ce musu wannan na manzon Allah ne shi kaɗansa ba ka san akwai abin da manzon Allah yake yi wanda ɗan adam bai sai yi shi ba yana ce khasa'is na manzon Allah kamar kiyamun laili kullum wannan wajibi ne akan manzon Allah Allah ya wajabta masa amma mu ba za mu iya ba kamar saumul wisali azumi kwana uku a jere babu da baki ba sahur wannan manzon Allah yana iyawa amma mu haramun ne akan mu manzon Allah sallallahu alaihi yana kyautan aljanna mu ba ma iya yi da dai sauran abubuwa da suka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko manzon Allah yana da iko ya yi abin da ya ga dama kuma Allah ya tabbatar da shi manzo Allah ya ɗauki wani mutum ya ce daga yau in kai wa mutum shaida kana matsayin shaidun mutum biyu ne shi kadai manzo Allah ya ba wannan khasiyya kaga manzo Allah shi kadai yake da wannan ikon shi wannan mutum manzo Allah ya sai dabba a kasuwa so gama ciniki da mai dabba ya ce mu je gida zan baka to suna tafiya sai ana ta taya dabban ana ta ninninka kuɗin da manzo Allah ya siya sai shi bai san ma manzo Allah ba ce bawan Allah in fa ba za ka sayi dabban nan ba zan siya ya ce haba kai kuwa bayan mun yi ciniki da kai za mu je gida in baka ya ce a'a gaskiya ba mu yi haka ba ya ce ya za a yi mun daidaita da kai kuma yanzu ka zo ka yi musu ya ce to ai wannan addini naku sabo ya ce mutum duk abin da zai yi da shaida sai ga huzaifa ya faɗo ya ce ni ne shaida ka saya baya wajen fa ya ce ni ne shaida annai muhammadu ya saya sai ya ce to ai addinin ku ya ce shaidu mutum biyu ne sai manzo Allah ce daga yau in huzaifa ya mutum shaida to shaidansa ta mutum biyu ne a wannan shaidan ne ma aka samu daman sa karshen sautu Yunus a cikin Alkurani wato laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim da shaidan Uzaifa aka samu dama aka sa wannan da haka je aka bashi kudin sai manzo Allah ya ce masa Uzaifa ya kai kai shaidan abinda baka na ce haba ya rasulullahi ka kawo mana saƙo daga Allah mu karɓa don wani abin banza abin duniya ne zan karyata ka kai? To manzo Allah ya bashi wannan wannan khasiyya shine shaidan mutum biyu. To kaga bayan soyayya akwai girmamawa, akwai biyayya, akwai gaskatawa, akwai kankar da kai. Sahabban nan sun gaskata manzon Allah. Bayan sonsa da suke yi da masa biyayya da girmama shi da gaskata shi duka wannan yana cikin nau'i na biyayya sannan wajen tsugunawa wa manzon Allah ya zo hadisi a Bukhari sai na Umaru ya zo ya tsuguna a gaban manzon Allah ya sa gwiwoyinsa a wajen a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai da yawa sun zo wanda suke nuna wannan ko manzon Allah bai hana ba wani daga cikin kafirai ana ce masa Urwatu ibn Mas'ud yana cikin kafirin da mutanen Makka suka tura a sulhu Hudaybiya yace ka san masu karin magana suna cewa wal haqqu ma shaidat bihi al adawu gaskiya abinda makiyi ya yi shaida a kai makiyinka ne amma ya tabbata kai mai gaskiya ne ko kuma makiyinka ne aka yi wani magana a kanka ya ce kai wayan dai na san bana son sa amma wani ba zai yi wannan abun ba to wannan ya cika shaida to wannan ba musulmi bane urwatu a lokacin da ya koma makka ya ga abin da mutanen sahabbai suke manzon Allah ya ce kai ya ce na je wajen sarakuna iri iri na je wajen masu kuɗin duniya iri-iri amma ban taɓa ganin yadda mabiya suke biyayya wa mai gidansu kamar yadda mabiyan muhammadu suke muhammadu ta ce idan ya tofar da kaki baya zuwa ƙasa sai dai faɗi hannun ɗayansu ya shafa a jikinsa ruwan alwalansa ko kamar za su yi yaƙi a kai kowa yana nema dai ya samu albarka in mutum ya shafa wani bai samu ba sai ya shafi jikinsa shi ma ya shafa don me don ya samu albarkan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya faɗi maganganu irin wayannan yadda sahabbai suke ganin girman manzo Allah yace daga yayi magana haka za su zo gaba ɗayan su kowa yana tsammanin da shi ake yi daga ya bada umarni nan da nan za ga an bi umarninsa to wannan shine kalan daga cikin yadda sahabbai suke girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar soyayya soyayyan nan kafin mu je nan wajen darajantawan idan malamai sun rawaito mana cewa lokacin da sahabbai suke karɓar ilimi a wajen manzon Allah a lokacin ko da tsuntsu zai tsaya a kan ɗayansu ba zai tashi ba saboda irin nitsuwansu da tawazu'unsu a gaban manzon Allah saboda ba sa motsawa tsuntsu zai iya zama a kan ɗayansu amma bai tashi ba saboda ganin girman annabi Muhammadu saboda darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suna matukar guda masa soyayya wanda rige-rige suke yi don malamai sun ce gwargwadon imaninka gwargwadon soyayyarka da manzon Allah sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da za a yi hijira mutanen makka suka ce suka ajiye rakumi ɗari duk wanda ya kawo manzon Allah ko a mace ko a raye za su ba shi wannan rakumi sai na abubakar suna tafiya da manzon Allah za su yi hijira an jima ya tafiya gaban manzon Allah an jima ya tafiya bayan manzon Allah manzon Allah ya ce abubakar yaya dai sai ya rasulullahi wallahi ina tuna abinda mutanen makka suka ajiye cewa duk wanda ya kawo ka ko a raye ko a mace za su bashi shi yasa nake tafiya ta gaba wanda zai harbe ka maimakon ya same ka ni ya same ni sai in tuna mai yiwuwa wani zai zo ta baya maimakon ya same ka gara ni ya same ni dan ni in ya kashe ni ni kadai ya kashe amma in ya kashe ka ya kashe al'umma gaba daya da haka za shiga kogo sai manzo Allah ya ce sai sai na baka ce Rasulullahi a dakata zan shiga cikin kogon nan in akwai abu mai cutarwa ya cutar da ni ba kai ba sai na baka ya shiga ya caje kogo gaba daya sai ya ga ramuka ya keci zanin sai ya tattoshe ramuka in akwai abu mai cutarwa ya cutar da shi ba nai Muhammadu ba sai rami ɗaya ya rage bai samu abin da zai toshe da shi ba sai ya kiyaye wannan ramin sai ya fita ya ce ya rasulullah bismillah a shigo manzo Allah ya shigo sai na abubakar ya daidai kan wannan rami sai ya zauna in akwai mai cutarwa in ya fito ya cutar da shi shi ba annai muhammadu ya zauna a wajen manzo Allah ya zauna kusa da shi daga baya ya kwanta ya sa kansa akan cinyan abubakar radiyallahu anhu wanda Allah yake tabbatarwa lokacin da kafiran makka suka zo wannan wuri ya ga kafafunsu ya ce har sallahi da ɗaya su je sun kuya tsakanin kafafunsu da zai gan mu ya ce abubakar ka kwantar da hankalinka ma zannuka bi sunan illahu salisu huma me tsammanin ka da mutum biyun da Allah ya naukun su iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana can ana zaune sai sai na abubakar hawaye ya fara fita a fiskansa sai yana zai sauka a fiskar manzon Allah wai abu ne yake harbinsa kada ya motsa manzo Allah ya farka sai ya daure abun na ta harbinsa maciji ne na ta harbinsa har zafin ya yi zafi sai hawa yake fita saboda kada masoyinsa ya farka saboda abin girmamawansa kada ya farka da hawaye ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ce abubakar menene ya ce ya rasulullahi na harbu abu ne ya harbe ni annabi ya masa tofi ya daina jin wannan abu sai lokacin ajalinsa abin ya taso to kaji wannan kaɗan kenan da irin soyayyen da sai na abubakar ke guda manzon Allah a gurguje sai na umar wata yana tafiya da manzon Allah manzon Allah na rike da hannunsa da ya ji daɗi ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka fiye da yadda nake son komai banda rayuwata ya ce umaru imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da yake son rayuwarsa ya ce wallahi na rantse da wani allah da ya kuka da gaskiya yanzu ina son ka fiye da yadda nake son rayuwata ran da yake kirjina ɗin nan ina son ina son ka fiye da shi ya ce umaru yanzu ka zo inda ake neman ka ya manta lokacin da ya rasulullahi da sai ka samu irin ka aura da baka yi aure ba da sai ka samu irin ka yi abota da shi da baka yi abota da kowa ba da sai ka samu irin ka ci abinci da shi da baka ci abinci da kowa ba har zuwa karshen abin da yake faɗa radiyallahu anhu sai na Usman radiyallahu anhu ya yi hijira sau biyu na Habasha a shekara ta biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su ya tafi da iyalinsa a shekara ta shida sai na Hamza ya musulunta sai na Umar ya musulunta aka fito Kaba labari ya same su ai sabayin suna shigowa gari sai suka ce bari su dawo a wajen dawo wannan sai suka suka samu ai abin ya fi da takunkumin da aka sa an karfafa shi to manzo Allah ce su sake komawa to a wannan gaba sai na Usman yana tunani shi yanzu ya gudu da ransa to manzon Allah sa fa abun son sa fa annabi Muhammad ta ce ya rasulullahi hijiran mu na farko mun yi baka baka cikin mu gashi wannan ma za mu nabi baka tare da mu ya rasulullahi sai ce usmanu ka kwantar da hankalinka wannan hijiran da kuka yi na farko kun yi ta ne saboda Allah saboda manzon Allah kuma wannan ma da za ku yi na biyu kun yi ta saboda Allah ne saboda manzon Allah sai na Ali an tambaye shi yaya kuke son manzon Allah ce muna son manzon Allah fiye da yadda muke son iyayenmu maza muna son manzon Allah fiye da yadda muke son iyayenmu mata muna son manzon Allah fiye da muke son iyalanmu muna son manzon Allah fiye da yadda muke son dukiyoyinmu yace kai muna son manzon Allah fiye da yadda mai tsananin jin kishin ruwa ya samu ruwan sanyi a wannan lokaci yadda yake son ruwan sanyin nan to mun fi son manzo Allah fiye da yake son wannan ruwan sanyi a wannan lokaci Anas ibn Malik yace lokacin da manzo Allah ya shigo Madina gaba ɗaya Madina ta yi duhu lokacin da ya shigo Madina gaba ɗaya Madina ta yi haske lokacin da ya koma ga Allah Madina sai duhu sai da ya fadi mutum ta ce musu da Allah yanzu yaya kuka iya zuba manzon Allah kasa a kansa lokacin da kuka sa shi a rami a cikin kabari ya ce wallahi ba mu iya sa manzon Allah kasa a kansa ba sai da muka karyata zukatanmu muka ce ba manzon Allah ne a kwance a nan ba sannan muka iya zuba masa kasa a kansa wata sahabiya an je yaƙi an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe surukinta a wajen yaƙi da haka dawo shaidan ya yi kururuwa a wuri dama an kashe manzon Allah da haka dawo sai ta ce ku nuna mini manzon Allah aka ce ki kwantar da hankalinki manzon Allah na nan ba abin da ya same shi ta ce a'a ni sai na gan shi a kai ta gan shi ta yi ajiyan zuciya ta ce duk wani musiba a bayanka mai sauki ne duk wata musiba in dai kana nan to mai sauki ne ba ta damu da mijinta da aka kashe ba ba ta damu da ɗanta da aka kashe ba ba ta damu da sirikinta da aka ita dai manzon Allah nan dai sallallahu alaihi wasallam wata baiwa Allah Nusaiba ta yi yaƙi da manzon Allah tana kewaye manzon Allah mazaje sun tafi wajen daga wasu kafiran suka zo ita take kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa rasulullahi ka mana addu'a ni da yayana mu shahada mu zo makwabtanka aljanna yace an gama to kaga mata ma ba a bar su a baya ba wajen gwada soyayya su ga annabi Muhammadu manzala sallallahu alaihi wasallama da haka da Uhudu zai ba mu labari yana so ya ba mu karatu sai ya ce wani ya ce musu ya ce musu habbai wane ne zai je nemi labarin Sa'ad ibn Rabi shin yana cikin rayayyu ne ko yana cikin matattu sai wani ya ce ni ne ya rasulullah haka je haka duba Sa'adu cewa sadu manzo Allah ne ce mu zo mu duba ka shin kana cikin rayayyu ne ko kana cikin matattu yace ka ce manzo Allah yana cikin matattu amma yana da sako guda biyu na farko sako na zuwa ga manzon Allah yace ina gaishe shi ina gaishe shi ina gaishe shi ina cewa Allah ya saka masa ta yadda da yake saka kowane annabi akan al'ummarsa wannan shi ne sako na farko sako na biyu zuwa gare ka zuwa gare zuwa ga ‘yan uwanka ‘yan uwana sahabbai, wallahi tallahi, matukar idonku na buɗuwa yana rufuwa, kuka bari wani abu mai cutarwa ya isa wajen manzala ya cutar da shi, to ba ku da uzuri a wajen Allah. Kaga wannan ya rayu wajen kare mutuncin manzala, ya tafi wajen kare mutuncin manzala, kuma akan kare mutuncin manzala yake ba da wasiya. Sallallahu Alaihi Wasallam. kaga nan yana gwada mana yadda sahabbai suke matukan son manzon Allah wani sahabi yana zoye da ɗansa yana ba wa ɗansa labarin yadda ya rayuwa da manzon Allah sai ya ce wallahi yanzu ba zan iya sifanta maka manzon Allah ba saboda mu ba ma iya ƙura masa ido ƙuru-ƙuru saboda girmamawa da darajantawa sai dai mu kalle shi haka mu kau da kai ba za mu iya kafa masa idanu ba saboda girmamawa wani sahabi yana gidansa yana hutawa sai ya tuna za a mutu kuma idan aka mutu nan ba lallai da muna tare da manzon Allah aljanna ba sai ya tafi fadar manzon Allah ya zo a gigice ya kalli manzon Allah ya kalli manzon Allah ya kalli manzon Allah manzon Allah ce wani lafiya ya ce rasulullahi wallahi na zaune cikin iyalai na sai tuna akwai wani abu shi mutuwa idan muka mutu ko da mun shiga aljannan ma mai yiwuwa aljannan ba irin taka bace ya rasulullah mai yiwuwa shikenan ba zan sake ganin ka ba yasa na ce bari in zo in ganka in more in ji daɗi ya ce wa ne kwantar da hankalinka almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so sahabbai suka ce ba mu taɓa jin daɗi kamar na yau ba to kaga ma zaman mun nan muna tare da annabi muhammadu saboda muna zaune ne saboda soyayyen manzon Allah duk da yawancin mu nan da muna kwance muna hutawa amma saboda son mu da annabi Muhammadu da girma annabi Muhammadu sai za muka zo muka zauna a nan muna gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan a janibin girmamawa kenan da sahabbai suke yi wa annabi Muhammadu suna gwada mai soyayya wacce take ta gaskiya babu karya a ciki soyayya ce ta gaskiya manzala sallallahu ya ce ba wani sahabi sanda da ya bashi ita sahabin sai da ya wasiya ya ce idan na zo na mutu ku tona kabari na ku binne tare da sandan wata rana an je yaki manzala yana gyara sahabbai yana gyara mu sau sau sai ya samu wani sahabi sai ya bugi cikinsa ya ce wani ya gyara sau sai ya kama cikin sai ya ce manzala ya ce ya rasulullahi an buge ni ya ce me kake so ce ina so in rama sai sahabbai suka wanda ya fito ya ce ka zo ka rama a kai na a sai ce ya rasulullah kai ne ka koyar da mu wala ta ziru wa zai tan wuzra ukhra wata rai ba ta daukan nauyin wata rai dan haka ni akan wanda ya mun zan rama manzo Allah ce bismillah zo ka rama sai ce ya rasulullah ai lokacin da aka mun ni ciki na bude yake ba riga a wajen ina so a yaye manzo Allah ya yaye mayafinsa manzo Allah na yayewa sai ya kai jikinsa ya rungumi manzo Allah yana ta goga jikinsa a jikin manzo Allah ya ce wane lafiya kai da za ka yi ramuwa ya ce ya rasulullahi wallahi na ga kofar lahira ta buɗe za mu shiga ina so ya zama ƙarshen abin da zan yi bankwana da kai ya zama wato ƙarshen abin da zan yi bankwana da shi a duniya ya zama fatar jikinka shi yasa ne wannan hikima to ka ji fa yadda sahabbai suke son annabi muhammadu bilalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah da ya koma ga Allah Bilal ladaninsa ne idan ya kira sallah sai ya shiga ya ce ya Rasulullah an kira sallah to da manzo Allah ya koma ga Allah sai abun ya masa nauyi idan ya kira sallah sai ya rasa wa zai je ya kira sai ya ga ba zai yi zaman Madina ba sai ya roki sayyidina Abubakar shi da Allah ka bani dama in kaura sai ya ce masa a'a ya matsa ya matsa sayyidina Abubakar bai bashi dama ba to da yake sayyidina Abubakar bai dade ba shekara biyu da yan watanni yayi da sai na umar ya hau shi da yake ya daɗe ya kai shekara goma da watanni ya yi ta matsawa sai na umar ya ba shi dama ya koma sham da ya je sham ya yi shekara da shekaru bai zo ziyarar manzon Allah sai mafarki annabi ya ce ma haziyar jafuwa ya bilal amma ana laka an ta zura na wani irin nesanta ne haka bilalu shin lokaci bai yi naka ziyarce mu ba Allah ya azurta mu da ziyartar annabi Muhammadu manzo Allah ya ce in ka ziyarce shi yanzu a Madina kaman ka ziyarce shi yana raye ne Allah ka ba mu iko Bilal ya yi tsammanin mafarki ne kawai ya sake bacci ya sake wannan mafarki ce kai yana tashi ya hada ko matsansa kawai ya nufi Madina yana zuwa Madina ya tafi wajen manzo Allah inda kabarin manzo Allah yake ya kwanta kan kabari ya yi ta kuka da ya tashi sai Hassan da Hussein suka ce suka zo da gudu suka rungume shi ya rungume su kafin nan wasu na cewa bilalu kamar da kiran sallah mutuna da da ya ce a'a in na kira sallah zan shiga wajen manzon Allah ce ya sallah an kira sallah yanzu kuma idan na kira sallah wa zan kira Hassan da Hussein suka zo suka rungume shi ya rungume su suka ce kamar da kiran sallah ya ce wallahi da ba dan irin ku ba kwa nema a kiba da ba zan yi ba amma bayan da zan yi tunda kun nema dole in yi ya wajen dandamalin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar gaba ɗaya garin Madina sai ta girgiza saboda an ji muryar da ake ji zamanin Annabi Muhammad maza da mata suka fito ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah yana faɗan wannan gaba ɗaya maza da mata manya da yara suka fito shin annabi ya dawo ne annabi ya dawo ne saboda an ji muryar da ake ji zamanin annabi muhammadu malamai suka ce ba a taba kuka ba tunda manzo Allah ya koma ga Allah kaman wannan rana saboda an sun tana da masoyinsu abin girmamawan su annabi muhammadu Allah ya kara mana son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sahabbai yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah dolen ka ne fa in banda dai Allah ya rubuta wa mutum shakawa dole in kaga manzo Allah ka so shi saboda kyakkyawan halinsa da iya mu'amalansa da iya zamantakewansa bayi da wata aibu sallallahu alaihi wasallam to da haka sahabbai suna gwada mana ne mu ma mai kokari mu dinga bayyana soyayyar ga annabi Muhammadu mu dinga girmama manzo Allah kamar yadda Allah ya koya mana Allah ya koya mana yadda zamu girmama annabi Muhammadu ya ce kada mu rika daga murya a gabansa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dan Allah ya kira wanda yake daga murya a gaban manzo Allah Allah ya kira shi da mahaukaci dan ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون wannan suke daga murya suna kiran ka ya Muhammad ya yawancin su ba su da hankali ma wakata ne inji Allah to kaga na cikin daya daga cikin girma manzo Allah yin magana a gabansa da hankali wannan aya ta sauka ne akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna jayayya tsakanin su saboda wasu baki da suka zo wannan yace waye ne shugaba wannan yace waye ne shugaba sai na baka ce kai dai kawai kana son saba suna daga murya dai to sai wannan aya ta sauka sai na umar tun daga ranan yace tun daga wurin da wannan aya ta sauka ban taba yi wa manzon Allah magana so ɗaya ya ji ba in yayi magana ce eh manzon Allah cewa na'am na'am na'am kafin ya ji saboda Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma Allah ya kai gaya mana la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum bada kiran sunan manzon Allah ma kada ku kira shi kamar yadda kuke kiran junanku da haka yana cikin girma manzo Allah wajen kiran sunan manzo Allah kamar tambaya Allah ya ubangiji to ya za mu kira shi sai muka ji duk inda Allah ya kira manzo Allah alqur'ani sai ya bi da kalman girmamawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul ma kana muhammadun ba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ala muhammadin wa huwa alhaq alhaq min asma'ihi ta'ala وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل هكذا aka ji Allah na kiran manzon Allah amma duka sauran annabawa wanda suke shikir girman su da darajar su haka zamu ji Allah na kiran su zallan sunan su wa tilka hujjatuna atana ibrahima ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كاغوين نن حكى الله يكرا سنا ينسو zallan sunansu amma kuma a ƙarshe mai Allah ce ya ce wa kullum faddalna na alami duk wannan Allah ya fifita su akan duk talikan zamaninsu su kuma annabi Muhammad duk ya Allah ya fifita shi akan su tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd to kaga yadda darajar manzon Allah take yadda sahabbai suke girmama annabi Muhammad to mu ma wajibin mu fa mu gina masa habban nan gwargwado yadda suke girma nai Muhammadu. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah Allah fi ashabi. Ina jan kunnen ku wallahi akan sahabbaina. Wallahi kada ku shiga hakkin sahabbaina. Saboda idan wato koda za ka ɗauki dutsen Uhudu ya zama maka azurfa ko zinariya kai sadaka da shi to rabin mudu ko kaɗan wato abin da bai kai rabi ba rabin rabin mudu na hatsi idan sahabina ya yi sadaka da shi ya fi wannan dutsen naka kaman azurfa ko kaman zinariya girma da daraja haka ba karamin bala'i ba ne ba karamin masifa ba ne mutum ya saki bakinsa a kan sahabban manzon Allah wallahi ba karamin bala'i ba ne Allah ya kiyaye mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za mu takaita a nan saboda ga malamai da za su yi bayani a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah mana gafaransa alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق خرج المدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم